الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 23 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 30 ga watan 12 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadus salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa yaya kaifiyar sallar jana'iza take ko mu ce sallar gawa a hausance kenan yaya ake yin ta a farko dai abinda muke so mu sani ita sallar gawa hukuncinta wajibi ce dole ne idan musulmi Allah ya masa rasuwa 'yan uwansa musulmi ko mu ce jama'a ta musulmi su tsaya kan gawarsa su yi masa sallah kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da wajaucin sallar gawa sun wuce a lissafa na daga cikinsu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a farkon musulunci idan an kawo masa gawa domin ya yi mata sallah manzon Allah yakan tambayi jama'a mamacin nan akwai bashi a kansa idan an ce masa e akwai bashi a kansa maza Allah sai ya tambaya ta biyu shin ya bar abin da zai iya biyan bashin da yake kansa idan aka bashi amsar cewa ya bar abin da zai iya biya masa bashi maza Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah idan ku aka ce masa a'a da bashi a kansa kuma bai bar ba abin da zai iya biyan bashin da yake kansa maza Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibikum kuma ɗan uwanku sallah ni ba zan masa ba a nan umarni ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cayi sallu ala sahibiku kuma ɗan uwanku sallah don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna wajabcin sallar gawa kuma ita sallar gawa tana da fadula wadda take mai girma wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tana dama duk wanda ya magawa sallah da kyakkyawar niyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihai manzon Allah yake cewa duk wanda ya magawa sallah manzon Allah yace falahu qirab yana da wani yanki na lada sannan sai manzon Allah yace wa man kana ma'aha kuma duk wanda ya kasance tare da ita hatta tudufan har aka kai lokacin da aka binne gawar ma'ana mutum ya raka gawar aka je aka binne ta manzon Allah ya ce yana da wani yanki wanda yake na lada wannan yanki biyu manzon Allah a cikin wata riwaya sai yake cewa kullu qiratin sai yake cewa mislu jabal uhud ko kuma mislu jabalain al-azimain tamkar wasu manyan duwatsu ne guda biyu a wata riwaya manzan Allah ya ce tamkar girman dutsen uhud yake yanki na lada da mutum yake samu idan ya ma gawa sallah haka in ya raka gawar an binne ta zai samu kwatankwacin wannan yanki na lada da ya samu a farko shine kamar yadda malamai suka yi bayani tamkar a ce dutsen uhud zinare ne kuma gaba ɗayan wannan zinare a ce mallakar ka ne kai kadai wannan dukiya gaba ɗayanta ka kashe ta ka ciyar da ita akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah to gwalgwadon ladan da za ka samu in kama gawa sallah haka in ka raka gawa an je an binne ta kaifiyar yadda ake sallar gawa a farko idan mutum ya fuskanci alƙibla zai yi takabiratul ihram ya daga hannuwansa bayan ya daga hannuwansa to zai dora hannunsa na dama akan na hagun kenan ya rungume a kirjinsa sai ya yi bismillah bayan bismillah sai ya yi isti'aza shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai ya karanta fatiha an gane ku idan ya karanta fatiha sannan kuma sai ya karanta wani abu wanda ya saukaka na alkur'ani ko wata sura wadda take gajera sai ya karanta idan ya karanta wannan sura sannan kuma sai ya kabbara ta biyu bayan kabbara ta biyu zai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine salatin da ya fito daga bakinsa salatul ibrahimiyya an gane ku domin Allah ya umarce mu cewa mu ma shugabanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam mu yi masa salati da sallama kamar yadda shi ubangijinmu yake masa salati da mala'ikunsa yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ubangiji ta'ala ya ce kusan da cewa Allah da mala'ikunsa wato suna ma annabi salati ya ku muminai ku yi masa salati da sallama haka Allah ya umarce mu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wani majalisi mazauni daga cikin mazaunai na mutanen madina shine majalisin bashir al-ansari sai wani sahabi ya tashi ya ce ya rasulallahi Allah ya umarce mu a cikin alkur'ani cewa mu yi maka salati da sallama sallama dai mun san yadda muke maka yaya za mu maka salati tunda Allah ya ce mu yi maka salati yaya za mu maka maza Allah ya sadda kansa ya jima bai dago ba zuwa jima mazan Allah sai ya dago kai sai ya ce ƙulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وزان الله يتي هكذا من صلاة wannan siga ɗaya daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi ya koro sigogin da suka tabbata na salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai kusan siga bakwai zuwa takwas dan bambancin da ake samu wani ƙarin lafazi ne ko kuma rage shi a cikin wata sigar game da wata to dan haka kenan bayan kabbara ta biyu abinda zaka yi sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba maganar maimaita daga hannu daga hannu a kabbara ta farko kadai ake dagawa shine ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa an samu daga Abdullahi dan Umar a kowace kabbara yana daga hannu amma iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar gawa haka nan a sallar idi a kabbara ta farko ne yake daga hannu sauran kabbarorin baya maimaita daga hannuwa sannan idan kai kabbara ta uku to sai ka zo da addu'a ta cacciya wadda ta kunshi roƙon gafara da jin kai na Allah subhanahu wata'ala ga shi mamacin bayan kabbara ta uku akwai sigogin addu'a wanda ake sallar gawa wanda ake ma mamaci wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun kai kala hudu zuwa biyar kamar yadda shek nasir albani ya zo da su a cikin littafinsa ahkamul jana'izi wa bida'uha wanda fiyayyar siga daga cikin sigogin addu'ar shine hadisin auf ibn malik al'ashiyai Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana na bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sallar gawa sai na ji yana faɗa yana cewa Allahun magafir lahu warhamhu wa'afu anhu wa'afihi wa akarim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu wa gasilhu bil ma'i wa salji wal bard wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi اللهم أدخله الجنة وعائزه وقه من عذاب القبر ومن عذاب النار أو كما قال ya ce na ji wannan addu'a daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ma wannan mamaci ya ce wallahi sai da na yi gurin ina ma a ce ni ne gawar da ke shimfiɗe a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan lokaci don haka wannan addu'a ita ce ya dace ko wata daga cikin addu'o'in da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce mutum zai yi bayan kabbara ta uku in ko baka iya wannan addu'a ba ko kuma kafin ka koya to sai ka yi takaita akan Allahumma gafir lahu Allahumma rahamhu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa rahama in ma ba za ka iya faɗa da laraucin bayan kabbara ta uku to da yaranka wanda kake ji da shi za ka yi masa addu'a misali inda hausa za ka yi sai ka ringa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa rahama ya Allah ka haskaka kabarin shi ya Allah ka sanya ya Allah ka sanya aljanna ta zamanto makomarsa ya Allah ka kare shi game da azaba ta kabari da azabar wuta haka zaka yi ta maimaita wannan addu'a misali inda Hausa zaka faɗa amma in ka iya larabci to da larabci ya kamata ka zo da addu'ar tare da cewa mutum gare ya bada lokacinsa ya koyi wannan addu'a wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar gawa to wannan shine addu'ar da za a yi bayan kabbara ta uku sannan bayan kabbara ta hudu wannan addu'a da kai ko kuma makamanciyar ta hannu ita za ka maimaita bayan kabbara ta hudu addu'a za ka yi ga mamaci kenan in a kabbara hudu ne mutum zai tsira bayan kabbara ta hudu in an yi addu'a to kuma sai a yi sallama limami zai yi sallama ɗaya a damarsa yana mai ɓoye ta ce assalamu alaikum assalamu alaikum ko kuma ya yi sallama biyu kamar yadda shi ma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hauni a sallar gawa mazan Allah yakan yi wannan sallama guda biyu to wannan shine a takaice kaifiyar yanda ake sallar gawa tare da cewa su malaman malikiya sun tafi akan cewa sallar gawa addu'a ce don haka ba maganar mutum ya karanta fatiha ko wasu wato wata sura ta alkur'ani su sun ɗauke ta kawai a matsayin addu'a ce wai domin babu ruku'u babu sujada a cikinta to sallar gawa sallah ce kuma karanta fatiha a cikinta wajibi ne farilla ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an manzon Allah yace babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa dan haka kuma hadisi ne ingantacce wata rana Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya ma wata gawa sallah sai ya karanta fatiha a bayyane kowa yana ji ana gama sallah sai ya waiwayo ya faɗa ma jama'a ya ce ku yi mamakin na karanta fatiha a bayyane don kusan da cewa karanta fatiha a sallar gawa sunna ce ta annabinku ma'ana karantarwa ce ta annabinku don haka wannan a takaice shine kaifiyar yanda ake sallar gawa kenan bayan kabbara ta farko fatiha da sura mutum zai karanta bayan kabbara ta biyu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kabbara ta uku addu'a ga mamaci bayan kabbara ta hudu addu'a ga mamaci sannan kuma akan yi iya yin kabbara biyar shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin kabbara biyar hakanan shida hakanan kabbara bakwai takwas har izuwa tara wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kabbara biyar za a yi ta farko dai Fatiha da sura ta biyu salatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam bayan ta uku da ta hudu da ta biyar duka addu'a zaka yi ga mamaci haka in kabbara tara zaka yi bayan kabbarorin gaba daya banda ta farko banda ta biyu gaba daya addu'a zaka yi ga mamaci kamar yadda duka hadisan da suka zo akan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattaro su a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz tambaya ta biyu wanda uwa yake cewa wai mutum zai iya karatu a cikin sallah ma'ana a koye a zuciyarsa ba tare da ya motsa harshe ba kamar misali inda ake koye karatu haka mutum ya gumtse baki kawai karanta a zuciyarsa idan yayi haka bai yi ba dole sai ka motsa halishi karatun alkur'ani zikiri ne kuma shine fiyayyen zikiri zikiri ko baya tabbata sai mutum ya motsa halin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani sahabi ya zo masa yake cewa ya rasulullahi inna shara'i al-islami qad kasurat alayya fa babun natamassaku bihi yace ya manzon Allah shari'o'in musulunci ma'ana abinda Allah ya shar'anta mana yace ya yawaita abubuwan suna da yawa yace ya rasulullahi nuna mun wata hanya mafi sauki wanda zan yi ruko da ita inna ce akan ta yau da gobe manzo Allah sai ya ce masa la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wajal manzo Allah ya ce kada harshenka ya gushe yana danye game da ambatan Allah a shahidi cewa la yazalu lisanuka kada harshenka ya gushe yana danye game da ambatan Allah kaga wannan yana nuna zikiri kenan dole sai mutun ya motsa harshe haka hadisin da yake karshen sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kalimatani kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila arrahman saqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah yace kalimomi guda biyu sai yace khafifatani ala lisan masu sauki akan halshe wanda ba su da nauyi sannan sai yace habibatani ila arrahman masu matukar soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ya ce sakilata ne filmizan masu nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama maza Allah sai ya ce su ne subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi fadar subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi kaga anan ash-shahid chayi khafifata ne alal lisan masu sauki akan halshe dan haka shi zikirin zuci shine tunani game da girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ringa tunani game da abin da ya shafi halittu na ubangiji subhanahu wata'ala domin ka sani girman ubangijinka ka tsara dokokinsa wannan shi ana kiran shi zikirin zuciya shine tunani amma shi zikiri na harshe wanda mutum zai yi dole sai ya motsa harshensa don haka karatun alkur'ani baya inganta a inda ake koyewa sai ka motsa harshenka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna cikin baban da ke bayani game da fagula ta ranar juma'a da kuma wajabcin sallar juma'a da kuma yin wanka saboda ita da shafa turare sannan da yin sammako zuwa masallacin juma'a da yin addu'a a ranar juma'a kuma da yawaita salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan yini da bayani game da wata sa'a ta samun karbuwar addu'a a gun Allah subhanahu wa ta'ala da mustahabbancin yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala bayan gama sallar juma'a wanda malam ya zo mana da aya ɗaya a farkon baban shine faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa'iza ƙudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun sannan malam ya zo mana da wato hadisai wanda mun karanta hadisan da ya zo da su hadisi na farko hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul jumu'a manzan Allah ya ce fiyayyen yini wanda rana ta hudo a cikinsa manzan Allah ya ce ranar jumu'a don haka malamai suke kiran ranar jumu'a sayyidul ayyam shugabar kwanuka kenan duk a cikin kwanuka na sati guda bakwai da Allah ya halitta fiyayyen yini shine ranar juma'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a wannan hadisi me yasa ranar juma'a ta samu daraja da matsayi da daukaka a gun Allah subhanahu wataala manzon Allah sai ya ce mana fihi khuliqa adam a wannan yini aka halicci annabi adam alaihi salam a ranar juma'a Allah ya halicce shi bayan la'asar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sannan sai ya ce wa fihi udkhilal janna a ranar juma'a aka shigar da annabi adam aljanna wa fihi ukhrija minha manzo Allah ya ce kuma a ranar juma'a ne aka fitar da shi daga gidan aljanna a sababin cin itaciyar da Allah ya hane shi ya ci a wata riwaya manzon Allah ya ce kuma a ranar juma'a ne ya tuba zuwa ga ubangijinsa ubangiji ta'ala ya karɓi tubansa kuma manzon Allah ya faɗa ya ce kiyama ba za ta tabbata ba sai ranar juma'a ranar juma'a kiyama za ta tabbata mazan Allah ya ce idan aka wayi gari ranar juma'a duk wata dabba mazan Allah ya ce ta kashe kunne hankalinta a tashe a firgice ita tsammaninta wannan juma'a ita ce ta alkiyama mazan Allah ya ce dabba ba ta samun kwanciyar hankali idan aka wayi gari ranar juma'a sai idan rana ta hudu don haka ranar juma'a ita ce fiyayyen yini wanda Allah ya zaɓa mana ya mana kyautar ta mu jama'a ta musulmi wanda su ‘yan mishansu sun zaɓi ranar lahadi su kuma yahudawa suka zaɓi ranar asabar Allah ya makautar da su mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana dace ya azurta mu da wannan yini wanda yake fiyayye don haka ranar juma'a idi ce ta musulmi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wannan hadisi yana nuna wato fadala ta ranar juma'a cewa ranar juma'a rana ce wadda take fiyayya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan hadisi na gaba shi ma bayani ya gabata a kansa hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawabba'a duk wanda yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallarsa yaya kyautata arwalla yake shine ka kwatanta ka zo da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar duk wasu abubuwan da aka shar'anta a cikin ta na farillai da sunnoni da mustahabbai kai kokarin zawwa da su shine kyautata arwalla shine yace man tawadda'a fa ahsana alwudu'a duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwallarsa thumma atal jumu'a manzon Allah yace sannan ya tafi masallacin jumu'a fastama'a ya yi ƙoƙarin sauraren abin da limami ke faɗa na hudu ba wa an sata kuma ya ja bakinsa ya kame maza Allah ya ce gufira lahu ma bai na huwa bai na juma'a za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da juma'a ta gaba ma'ana wannan juma'a da ya halarta to Allah zai gafarta masa zunubban da ya aikata tsakanin wannan juma'a da wadda za ta zo na gaba maza Allah sai ya ce wa ziyadatu salatati ayyam da dadin kwana uku ga bakwai ga uku in an hada nawa goma kenan gafara ta kwana goma ubangiji subhanahu wata'ala zai masa dama Allah ya aje mana ka'ida man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki to ya cancanci kwatankwacin sa su goma maza Allah sai ya ce wa man massal hasa duk wanda ya shafe tsakuwa ya shafe ƙasa wai ya gyara inda zai dora goshinsa maza Allah ya ce faƙadi laga hakika ya yi lagawu ya zo da yashashen in aka ce allagawu shi ne alkalamun lazi la fa'ida tafi zancen da ba shi da wata fa'ida babu amfani na addini ko na rayuwa ma'anar faƙadi laga ya zubar da ladan sannar jumu'arsa amma ta tsaya masa matsayin azahar wannan sakamako da ake samu na gafara ta kwana goma to ba zai samu ba mutumin da limami yana kudu ba ya ringa kokarin gyara wai inda zai dora goshinsa wanda manzo Allah yana mana misali a lokacin su da yake masallatai ba a shimfuda ba suke da shimfudu kamar irin yanda masallatan mu suke a yau kamar misali mutum da zai ringa gyara kasa yana shafewa inda zai dora goshinsa in dai limami yana kudu ba mutum yayi wannan to ya zubar da ladin jumu'arsa to ina ga wanda limami yana kudu ba suna famar jan tafzi wani yana danne dannen waya wani yana ma wani magana duk wanda yi wannan to ya zubar da ladan sallar jumu'arsa idan limami yana hudu ba abin da ya zama wajibi a kanmu kowa ya samu nutsuwa tamkar tsuntsu ya hau kanka ka tsaya ka ji mi limami yake fada ko da baka fahimtar larabci wannan shi ne amma duk wanda zai yi wani wasanni ko da wata waya ko da wasu abubuwa ko kuma yi ma wani magana to wannan ya zubar da ladan sallar jumu'a shi don haka dole ne mutum ya yi kawaici ma'ana ya saurara kuma ya sha bakinsa ya kame kuma ya samu nutsuwa har a kai lokacin da limami ya gama kudu ba mun yi bayani a darasi da ya gabata cewa tsakanin kudu ba ta farko da ta biyu in limami ya dan tsugunna domin ya dan huta domin ya fara kudu ba ta biyu to a wannan tsakani ya halatta in ma gyara inda za ka ɗora goshinka za ka yi in ma wani za ka ma magana wannan duka babu laifi a wannan tsakani ko kuma bayan limami ya gama kudu ba kafin a tada ikamar sallah za ka iya ma wanda kake so kai masa magana kai masa ko kuma ka gyara inda za ka wannan duka wannan ba matsala sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa as-salawatul khams salloli biyar da Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare wal jumu'atu ila al jumu'a da sallar jumu'a zuwa jumu'a ta gaba wa ramadanu ila ramadan da azumin ramadani zuwa na baki manzon Allah yace mukaffiratun ma bainahunna masu kankare abin da ke tsakanin su ne na zunubai idan ka sallaci sallar azzafar duk abin da ka aikata na kankanan zunubai tsakanin azzafar da sallah ta la'asar in ka sallaci sallah ta la'asar to abin da yake tsakanin azzafar da la'asar Allah ya gafarta maka haka in ka sallaci sallah ta la'asar aka kai lokacin magariba ka sallaci magariba zunubi da ka aikata kankanin zunubai tsakanin la'asar da magariba Allah ya gafarta maka haka lokacin da ka sallaci sallar isha abin da yake tsakanin magariba da isha Allah ya gafarta ma haka lokacin da ka sallaci sallar asuba abin da ke tsakanin isha da sallar asuba na kankanin zunubai Allah ya gafarta maka haka ita juma'a zuwa juma'a ta gaba abin da ke tsakanin Allah ya gafarta mana haka azumi na ramadan in ka azumci na bana to zuwa na baɗi duk ƙanƙanin zunuban da ka aikata ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta maka amma fa da sharadi shine sai yace izajtu nibatil kaba'ir in an nisanci manyan laifuka manya manyan zunubai in mutun ya nisanta to wannan salloli biyar da sallar juma'a da azumi na ramadan za su kankare masa duk abin da ya aikata na ƙanƙanin zunubai in ya nisanci manya manyan zunubai haka Allah ya faɗa mana in ta ji ta nibu ka ba'ira matu na hauna anhu nukaffir an kum sayi a cikin wani dukkanin mudkalan kariba ubangiji ta'ala ya ce in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikata su ubangiji ta'ala ya ce nukaffir an kum sayi a cikin mun yi alkawalin kankare muku miyagun ayyukanku su ne kankanin zunubai sai ya ce wani dukkanin mudkalan karima bugo da ƙari ubangiji ta'ala ya ce mun yi alkawarin shigar da ku mashiga wadda take mai karamci ita ce aljanna a gobe kiyama manya-manyan zunubai bayani ya gabata ta ina ake gane su duk zunubin da Allah ya shar'anta haddi cewa duk wanda ya laifi kaza to ga ukubar da za a masa a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya tabbatar da cewa babban laifi ne kamar yadda barawo Allah ya shar'anta yanke masa hannu wasariqu wasariqatu faɓɓa'u aidiyahuma haka misali kasafi da za ka ce aiwa na mazinaci ne kai kuma babu inda kaga ya yi zina ko kuma ka ce na ɓarawo ne kuma alhali baka gaba lokacin da ya sata to wannan kasafi ne a shar'anci abinda za a ma mutum bulala tamanin wannan ya nuna cewa yi ma wani kasafi wannan laifi ne wanda yake babba haka zina da Allah ya shar'anta mana haddi in mai aure ne a jajjefe shi har ya mutu in bai taɓa yin aure ba a yi masa bulala ɗari a kore shi ya koma wani gari sai ya shekara guda sannan za a ba shi izinin dawowa wannan duka ya nuna cewa manyan laifi ne kenan duk laifin da Allah ya shar'anta cewa ga ukubar da za a ma mai laifin a nan duniya ko a makoma lahira to wannan ya nuna cewa babban laifi ne hanya ta biyu da ake gane manyan laifuka duk laifin da wato Allah ya yi tsinuwa a kan mai aikin ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to wannan ya nuna cewa babban laifi ne kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa la'anallahu alwasilata wal mustausila wal washimata wal mustaushima wal mutanammisati lil husn manzan Allah ya ce Allah ya la'anci macen da ke kara ma wata gashi da wadda ta nema a kara mata an gane ku wadda ta nema a ƙara mata da ita makitsiyar da ita wadda ta je a ƙara mata a sa mata mesh a kai maza Allah ya ce Allah ya la'ance su haka da wadda take yin shaushawa me ake cewa alwashim shine irin wannan zane da ake yi ake caccaka da allura a zuba kwalli wanda ake zane a jikin wannan ko an rubuta sunan mutum ko a wannan wanda galibi da suke yin shi shine sai ya ce wal mustaushima da ita wadda ta nema ai mata na uku sai ce wal mutanammisati lil husn da matan da suke aske gira su ma Allah ya la'ance su to wannan ta hanyar da ake gane babban laifi duk laifin da Allah ya yi la'anta ko manzon shi akan mai aikin wannan to wannan ya tabbatar da cewa babban laifi ne sana hanya ta uku duk laifin da Allah zai ce yayi fushi da mai kaza ko manzon Allah ya ce yayi fushi da mai kaza wannan yana tabbatar da cewa babban laifi ne haka hanya ta hudu duk aikin da manzon Allah zai ce ba ni ba mai kaza ko Allah ya ce ba ni ba mai aikata kaza to wannan ya nuna cewa babban laifi ne amma duk laifin da babu wani kashedi da barazana akan wanda ya aikata laifin cewa a nan duniya ko a makoma lahira ba maganar la'anta ba maganar kushin Allah da abin da ya kama da haka to wannan ya nuna cewa kankanan laifi ne misali kaman kallon matar da Allah ya haranta maka wannan laifi ne karamin laifi ne an gane tunda Allah bai yi ba wani alkawali na azaba akan wanda ya kallo kallo na haram a nan duniya ko a makoma lahira amma wannan ba yana ba da damar cewa mutum ya saki idan shi ya ta kalla-kalla saboda akwai ranar ƙin dillanci kankanin zunubban da kare na a ranar kiyama suna iya hallakar da mutum za mu tashi kenan hadisi na gaba ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala وعن أبي هريرة عن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودئهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مهتلم متفق عليه المراد بالمهتلم البالغ والمراد بالوجوب وجوب اختيار كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي والله أعلم وعن سمرة, وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونئمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راه في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راه في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راه في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راه في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راه في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وعن أبي بردة وعن أبي بردة بن أبي موسى العشعري رضي الله عنه أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وأن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي malam Allah ya ji kansa wato na faɗa riwaya ta abu huraira daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda ma'ana shi abu huraira da abdullahi dan umar Allah ya yadda da su su ne suka ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kulo ala a awadi mimbarihi manzan Allah yana fada a kan itacen mimbarinsa mimbarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wasu itace aka yi su itacen iccen da ake kiran shi da kirya an gane ko shi ne ake kiran shi asul kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari akwai wata mata daga cikin matan madina tana da bawanta wannan bawa na ta kafinta ne ya kware akan sana'a ta kafinta shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan mata ta sanya yaronta cewa ya sassaka masa mimbari shine yaron ya je ya saro icce na kirya a wani dawa daga cikin dawa na madina wanda ake kiran shi gaba da wannan ya sassaƙe ya ƙera ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mimbari mai matattakara uku wanda kafin haka manzan Allah a kan kututturen icce na dabino a cikin masallacinsa yake hawa ya hudu ba da aka ƙera masa wannan mimbari manzan Allah sai ya sa aka janye wannan kututturen icce na dabino manzan Allah sai ya hau kan mimbarin sai manzan Allah yana kan mimbarin sai yana hudu ba manzan Allah ya ji wannan kututturen icce na dabino yana nishi yana kuka manzan Allah ya sauka daga kan shi ya dina kudu ba a kan shi sai da manzan Allah ya sauka daga kan mimbarin ya lallashe shi ya daddaba shi ya ce shi yanzu ba za ka yadda ka amince ka zamanto da shi a gidan aljanna sannan ya samu kwanciyar hankali wannan mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kututturen icce na dabino ne wanda fa ba a dashe ba yake a sarrafa yake yana hawa yana kudu ba a kan shi amma ya yi nishi manzan Allah ya ji nishin kuma ya sauko ya lallashe shi ya daddaba shi wannan shine ake kira kenan in aka ce a awad jam'i ne na ud ud kenan icce da iccen kirya aka sassaka wato mimbari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake kiran shi asl kamar yadda can cikin suratu saba ubangiji ta'ala yake cewa wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil to shine anan yace suka ce mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ala a awadi mimbarihi akan itacen mimbarinsa yana cewa la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihimul jumu'at lalle ne mutane su kai matuka game da barin sallar jumu'a da suke maza ma'ana su kiyayi kansu su su wannan su daina kenan barin sallah ta jumu'a shine yace la yantahiyanna aqwamun an wadi ihimul jumu'at yace lalle wasu jama'a manzon Allah yace su kai matuka game da barin sallar jumu'a da suke ma'ana su taka burki rashin zuwa jumu'a da suke daga yau manzon Allah yace su daina aula yaktimanna Allahu ala qulubihim ko kuma su ki zuwa jumu'a Allah ya yi rufi akan zukatansu Allah ya kulle zukata shi ko sakamakon duk wanda Allah ya kulle zuciyarsa to imani ba zai shiga ba hasken imani ba zai shiga ba kuma dattin da yake ciki na munafirci ba zai fita ba saboda rashin zuwa sallar juma'a alama ce daga cikin alamomi na munafikai har ma akwai hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bar juma'a uku ba tare da uzuri ba manzon Allah ya ce ya watsar da musulunci bayan bayansa a wata riwaya za a rubuta sunan shi a cikin girgamkin munafikai to don haka anan ya ce la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihimul jumu'a lalle ne mutanen da suke barin sallar juma'a ba tare da wani hamzari ba manzon Allah ya ce su daina su kai matuka sai ya ce aula yaktimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah yayi rufi akan zukatansu sakamakon duk wanda ya fahimci gaskiya ya kibinta to Allah zai kulle zuciyarsa zai zamanto yana tafiya a baibai wal iyazu billahi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa falamma zagu azagallahu qulubahum lokacin da suka karkace ma gaskiya ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu duk wanda Allah ya karkatar da zuciyarsa yayi rufi akan ta abu mara kyau sai ya ringa ganin shine mai kyau mai kyau kuma sai ya ga cewa shine mara kyau kamar yadda can cikin suratul araf ubangiji ta'ala yake cewa sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin to shine anan yace aula yaktimanna Allahu ala qulubihim ko Allah yayi rufi akan zukatansu in suka ki zuwa juma'a suka maida abin al'adar su da ɗabi'ar su ba tare da wani hamzari ba maza Allah yace thumma la yakununna minal ghafilin sannan kuma za su kasance daga cikin maraukana waɗanda ba su san ciwon kansu ba ba su san abin da zai amfane su a rayuwarsu ta duniya ko a makomarsu lahira idan aka ce gafil ko mugaffal maraukani raukananne kenan wane ne raukananne mutumin da bai san ba abin da zai amfane shi bai san ba inda aka dosa bai san ba alkhairi balantana ya kusanta bai san ba sharri balantana ya nisanta to za su zamanto daga cikin raukananne wannan hadisi ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke tabbatar da wajabcin sallar juma'a wanda nassi na alkur'ani ya gabata a farkon baban يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan aya ita ce dalilin da ke tabbatar da wajibcin sallar juma'a domin umarni Allah ya mana cai fas'au ila zikirillahi ku tafi zuwa ga ambatan Allah ambatan Allah anan ana nihi sauraron kutuba da sallar juma'a don haka wannan kenan dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna wajabcin sallar juma'a domin ukuba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi sakamakon duk wanda baya zuwa juma'a kuma babu wani uzuri uzurin akwai rashin lafiya akwai jiya ga marar lafiyan da yake bukatar wani ya tsaya kusa da shi sannan akwai bulaguro akwai bulaguro akwai ruwan sama akwai tsananin sanyi akwai tsananin guguwa lokacin da suka tsananta to wannan duka uzuri ne wanda yake ba mutum damar ya zauna a gida ya yi sallah akwai kuma kasancewar misali waɗanda dama Allah bai wajabta musu juma'a kamar mace da bawa waɗannan duka juma'a ba wajibi bace da matafiyi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana dan haka kenan wannan ukuba tana kasancewa akan wanda baya zuwa jumu'a ba tare da wani uzuri ba sannan kuma wannan shine dalilin da yake nuna mana halaccin a riki mimbari domin hudu ba ko wa'azi idan za a yi wa'azi wurin taron jama'a to sai a yi mimbari domin shi mai wa'azi ya hau kai jama'a ta ko'ina su ringa hango shi saboda duk abin da kake ji kana gani da idan ka to kafi kiyayewa akan abin da kawai ji ne kaɗai yake zawa don haka mazala salallu salama a hadisai sun wuce a lissafa idan zai yi wani takaitaccen wa'azi zai ja hankalin mutane mazan Allah yakan hau mimbarinsa ya hau mimbari ya yi galgadi don haka wannan hadisin kenan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna halaccin rukon mimbari domin yin huduba ko kuma wa'azi sannan kuma ita juma'a farilla ce ta ainihi ba ta isuwa sai a cikin jama'a ba ka zama kai kaɗai kai sallar juma'a ƙarancin abin da ke halatta wanda sallar juma'a take inganta mutum uku limami da mamu guda biyu saboda ita kanta sunanta an ciro shi ne daga aljama'a ake kiranta aljumu'a an gane kumina da jitima haduwa shi kuma jami'i a larauci daga mutum uku yake farawa sabani ga turanci ai mutum biyu ne ko amma a larauci mutum uku daga mutum uku jami'i yake farawa don haka in aka samu limami da mutum biyu to wannan juma'a ta tabbata tare da cewa su malaman malikiya sun ce sai mutum goma sha biyu in aka yi da ƙasa da mutum goma sha biyu suka ce kuma juma'a ba ta yi ba kuma a cikin sha biyun kar a samu mace kar a samu bawa ma'ana wanda juma'a ba ta zama wajibi a kansa dalilinsu shine hadisin da yake cikin sahihul bukhari ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin kuduba ayiri ya iso madina daga birnin sham kayan masarufi kayan da ake bukata sun iso kayan kwamba al'adarsu in kaya suka iso akan dan buga wata ilganga domin jama'a su san cewa kaya sun iso kowa ya fito ya saya to a lokacin nan madina ana cikin tsananin bukata komai ya yanki bazan Allah yana cikin kuduba sai aka buga wannan yar ganga cewa kaya sun iso gaba ɗayan jama'a cikin masallaci sai suka watsi suka ce tirin kaya iya waɗanda suka rage tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutum goma sha biyu kamar yadda jabir yake faɗa a ciki kuma akwai mata uku ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo wa izara au tijaratan aula hawa nimfabbu ilaiha wata rakuka ƙa'ima ulma inda Allahi khairu min Allah wa min tijara wallahu khairur raziki tare da cewa a wannan hadisi babu dalilin da yake nuna juma'a in aka yi ta ba da mutum sha biyu cewa ba ta inganta ba katari ne aka yi dace ne aka yi waɗanda suka rage mutum sha biyu kawai wasu daga cikin malamai suka ce sai da mutum arba'in amma a magana mafi rinjaye mutum uku in aka samu limami da mutum biyu to juma'a ta inganta sai dai ta juma'a ana yin ta ne a wurin da aka keɓance shi domin zama na dindindin riga ta hulani wanda in ciyawa ta ƙare su yi gaba ko garin gona wanda in an yi noma da damuna kuma da rani sai a kauru wannan ba a yin juma'a ko kuma yan uwa sojawa da suke zuwa kamar wata misiyon su je wani daji kamar irin wajen su tarmiti da sauransu har ma suna yin sallar juma'a wannan duka bata hau kansu ba saboda ba wuri bane ba aka je domin zama wani al'amari ne ya kai su in aka ɗauki wani ɗan lokaci kuma za su dawo wasu su canje su don haka wannan juma'a bata hau kansu ba ita juma'a a wurin da aka ɗauke shi a matsayin gari ne an kama shi domin zama dindindin to ana ake yin sallar juma'a sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza ja'a ahadukum aljumu'a falyaktasi manzon allah yake cewa idan ɗayan zai tafi juma'a manzon allah yace falyaktasil wato yayi wanka wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda umarnin yake tabbatarwa wajabcin wanka domin sallar juma'a wankan juma'a a magana mafi rinjaye wajibi ne tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ne amma malamai muhaqqiqun sun tattara waɗannan hadisai iya abinda yake tabbatarwa abinda yake tabbas abinda yake mafi rinjaye wankan juma'a wajibi ne dole ne idan mutum ya tafi juma'a ba tare da ya yi wanka ba to wannan ya tauye ma kansa lada amma juma'ar shi ta inganta domin wankan ba sharaɗin ingancinta ba ne amma farilla ne shi ne anan ya ce iza ja a ahadukumul juma'a idan ɗayanku zai zo juma'a wanzan allah ya ce falle ga tasiri ya yi wanka wanda wannan sababin wannan hadisi gangarowar shi daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama an yi dace ranar juma'a wasu daga cikin sahabbai daga gonakansu suka zo masallaci ba tare da sun yi wanka ba sun haɗa shiɓi ɗoyi sai ya ringa tashi warin dauda ya ringa tashi daga jikinsu mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai yake faɗa yake cewa iza ja a ahadukum da juma'a fal ya gata sai ɗayanku idan zai zo juma'a mazan Allah ya ce ya yi wanka don haka wannan wanka ya zama wajibi a kanmu har izuwa kiyama amma sababin waɗancan wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ji ɗoyi a jikinsu saboda shi mumini Allah ya karrama shi tsabta sifa ce ta mumini duk wani abin da zai sa a kyamaci mumini wannan bai dace da shi ba don haka in za ka shiga cikin 'yan uwanka za ka shiga cikin taron jama'a to ka tsabtace jikinka ka samu turare ka shafa don kar wani ya ji abin da zai kyamace ka to shine anan yace idan ɗayan ku zai je juma'a manzon Allah yace to yayi wanka wannan kenan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da wajibcin wanka na sallar juma'a kenan anan kankanan yara da mata da matafiyi wannan su sun fita ba sa ciki saboda su juma'a ba wajibi bace ba akan su sanan hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace guslu yawmil jumu'a wajibun ala kulli muhtalim wankan jumu'a wanka a ranar jumu'a wajibi ne akan dukkan baligi malam yace al-muradu bil muhtalim abinda ake nihi da muhtalim shine al-balig balagagge kenan duk wanda yake baligi wanda jumu'a ta hau kansa to ya tabbata cewa wanka a ranar jumu'a wajibi ne a kansa don haka malamai suka ce wankan ana yin shi domin yini kuma domin sallar jumu'a an gane ku domin yinin ranar idi ne kenan ko da kasancewar jumu'a ba ta hau kanka ba to ana buƙatar ka yi wannan wanka a ranar jumu'a kamar yadda wani hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙi ne na Allah akan mumini a duk sati yayi wanka so daya wannan yana daga cikin wankan juma'a kenan sabani ga waɗanda suke kafirai sai mutum yayi wata bai wanka ba ba ma wanka ba ko wanke ido kawai in an wayi gari sai ya dan jika mishuwar ya goge kwamtsa a idan shi shikenan sai ya shiga shanin shi to da haka mu mu musulmi mu ne aka san da tsafta mu ne ya kamata a koya ta gunmu ba mu koya daga gun wani ba don haka wasu malaman tsafta da ake kawa da sunan kasashen tura da suke kawo wannan duka mu ne muka banzatar da kanmu muka bar abin da musuluncinmu ya koyar da mu tsafta da ita aka samu to shi ne ya ce gusulu yawmil jumu'a wanka na ranar jumu'a wajibun ala kulli muhtalim manzan Allah ya ce wajibi ne akan dukkan baligi to shine malam ya ce al muhtalim albalig abinda ake nihi da almuhtalim shine baligi sai yace wal muradu bil wujub abinda ake nihi da wajibi sai yace wujub ikhtiyar wato wajabci wanda yake na zabi kenan in ka so kai in ka so ka bari ka qaulin rajuli li sahibihi kamar yanda mutun yake fada ga abokinsa yace haqquka wajibun alayya haƙƙinka wajibi ne a kaina kenan in naga dama amma ka in naga dama in bari su jumhurin malamai sun tafi akan cewa wankan juma'a sunna ne ba dole bane ba dan haka suka ma wannan hadisi tawili shi malamin yana daga cikin malaman da suka tafi cewa ba wajibi bane amma a magana mafi rinjaye wajibi ne dan haka yace wallahu a'lam Allah dai shine masani sannan hadisi na gaba hadisin samura ibn jundu Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda yawmal jumu'a duk wanda ya yi arwalla a ranar juma'a lokacin da zai je masallaci mazan Allah ya ce fabiha wa ni'mat mazan Allah ya ce ma dalla da arwallar da ya yi sai ya ce wa manigtasala duk wanda ya yi wanka domin ya tafi sallar juma'a mazan Allah ya ce falgusul afdal wankan shi yafi to wannan shine dalili daga cikin dalilan su jumhurin malamai da suka tafi akan cewa wankan juma'a sunna ne suka ce tunda ana manzan Allah ya ce wanda ya yi arwalla ma dalla da arwallar da ya yi manzan Allah ya ce amma wanda ya yi wanka yin wankan shi ya fi suka ce anan kaga wannan dalili ne wanda yake nuna shi wankan ba dole ba ne an ce in ka yi arwalla ma dalla da ita kina arwalla ma ta wadatar amma ka yi wankan shi ya fi wannan yana ɗaya daga cikin dalilansu to illa kasancewar waɗancan dalilai waɗanda suke tabbatar da wajabcin wankan to wannan su ne suka fi rinjaye kamar yadda wancan hadisi da ya ce gusul yawmil jumu'a wajibun ala kulli muhtalim yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa wankan jumu'a farilla ne al-imamu abu dawud da al-imamu tirmidhi suka rawaito wannan hadisi al-imamu tirmidhi na faɗa cewa hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisin ya inganta sannan hadisi na gaba hadisin salman allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tasiru rajulun yawmal jumu'a wato mutum ba zai yi wanka ba a ranar jumu'a wa ya taɓaharu mastaɓa min tuhur manzon allah ya ce ya tsarkaka iya gwalgwadon ikonsa wato game da tsarki yana daga cikin tsarki a ranar jumu'a mutum ya yanke farce ya gusar da duk wani gashi wanda shari'a ta ce a gusar irin gashi na gaba da na hamata da sauransu mutum da ya tsabtace jikinsa shi ne da ya ce la ga tasilu rajulun yawmar jumu'a mutum ba zai yi wanka a ranar jumu'a waya taɓa haru ya tsarkake jikinsa mastaɓa a min duhur gwalgwadon ikonsa game da tsarki ma'ana ya tsabtace jikinsa abu na uku manzan Allah ya ce wa yadda hinu min duhunihi wato ya shafe jikinsa da mansa kenan ka shafe jikinka da mai an gane ko ka shafe jikinka da mai karka bar jikinka ya yi bursusu auye masu min ɗibi baitihi maza Allah ya ce kuma ya shafa wato daga cikin turaren gidansa kenan ko da shi baya da turare nashi na musamman to ya shafa na matar shi kamar yadda yake cikin wata riwaya shine yace au ya masu au anan bi ma'ana waya masu domin au tana zawa bi ma'ana au shine yace au ya masu ai waya masu min dibi baitihi ya shafa turare a gidansa na gidansa kenan in ma baka da naka kenan na iyalinka ka shafa manzo Allah yace thumma yakhruju sannan ya fita zuwa masallaci idan ya tafi manzan Allah ya ce fada yi farriku bai na sunaini kada ya raba tsakanin wato fada yi farriku wato bai raba tsakanin daidai da mutum biyu don haka in ka zo masallaci iya inda sahu ya tsaya nan ake bukatar mutum ya tsaya karkarin ga raba tsakanin mutane kana kutsawa sai ka shiga can gaba me yasa ka yi latti me hana ka zo da wuri don haka ake bukatar jama'a in sun je juma'a a farko su cika sahun gaba in sun cika sannan a cika sahu na biyu a cika na uku haka ake yi ba a yin tsira sahu na biyu alhali na farko bai cika ba ba a tsira na uku alhali na biyu bai cika ba don haka in ka zo shine manzon Allah ya ce fala yufarriqu baina sunaini kuma bai raba daidai da tsakanin mutum biyu to ina ga wanda ya ringa taba kafadar wannan ya ketara nan hallo ya taba wannan ya ketara sai ya samu can gaba idan yayi haka ya zubar da sakamakon da ake samu na lada a wannan hadisi don haka ya ce falayu farriku bai raba bai na sunayin tsakanin daidai da mutum biyu maza Allah ya ce sun mayu salli ma kuti balahu sannan ya sallaci iya abin da aka kaddara masa iya abin da Allah ya kaddara masa na nafilfili don haka wannan gaba tana nuna nafila a ranar juma'a ba ta da adadi ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce har a kai lokacin da limami ya fito tunda me yace cayi sun mayu salli ma kuti balahu sannan ya sallaci iya abin da aka kaddara masa abin da Allah ya kaddara masa sannan abu na gaba manzan Allah ya ce summa yunsitu idza takallama al-imama sannan yayi kawaici lokacin da limami ya fara khutba shine idza takallama al-imama idan limami ya fara khutba mutun yayi kawaici lafazin lafazin al-insat idan ya kadaita abin da yake nihi mutun yayi sauraro kuma sannan ya ja bakin sa ya kale amma in ya haɗu da lafazin alistima shi alistima yana ɗaukan sauraro al'insat kuma sai ya ɗaukan mutum ya kame harshen sakina ya kame bakin shi ba tare da magana ba kamar yana ubangiji ta'ala ke faɗa wa iza ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu wa an situ la'allakum turhamu shi ne ya ce kuma yunsitu sannan ya yi shuru ya yi kawaici iza ta kallama al'imam idan limami ya fara kudu ba wanzan Allah ya ce illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukra face sai an gafarta masa abin da ke tsakanin wannan jumu'a da jumu'a ta gaba kenan anan mu tsaya mu lura abubuwa nawa ne manzon Allah ya zana mana abu na farko wankan jumu'a abu na biyu mutum ya tsabtace jikinsa bakin gwalgwadon iko ka yanke farce ka gusar da duk wani gashi wanda yake shari'a ta yi umarnin a gusar da shi ka tsabtace jikinka abu na biyu kenan kenan yana daga cikin tsabta hallo tufafin da zaka sa ka je masallaci su zama zuwa tsabtace don haka ake bukatar mutum ya yi aron ado wanda yake na kure a daka a ranar juma'a suhorin kaya ba sai ranar juma'a ba suhorin kaya inda har za ka iya a matsayinka na mumini to kullum ya zama tofarin kaya ne a jikinka kamar yadda mazala salatu salama yake cewa ilba su min siyabi kumul bayaw fa innahu min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum manzo Allah yace ku sanya fararen kaya domin ku muminai farin kaya shine fiyayyen tufafin maza Allah ya ce kuma kuma mamatan ku likafani da shi hadisi ne sahihi to dan haka in so samu ne kenan a ranar juma'ar ka sanya farin kaya in ma baka sawa a cikin sauran kwanuka kuma kaya waɗanda suke kafi son su kaya waɗanda suke dai kyawawa kenan shine abu na biyu kenan mutum ya tsaftace jikinsa abu na uku ka shafa mai ka shafe jikinka da mai abu na hudu ka shafa turare abu na biyar in ka je masallaci to kada ka ringa ƙetare jama'a kana raba tsakanin mutane kana ƙetarawa sannan abu na shida ya zamanto kayi nafila bakin iya abinda Allah ya kaddara maka in ma raka'a biyu ce to bakin iya abinda Allah ya kaddara maka sannan abu na bakwai ya zamanto kayi kawaici ba zance ka ja bakinka ka kame kana sauraron abinda limamin ya faɗa to in ka hada waɗannan abubuwa bakwai manzon Allah ya ce illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra face sai an gafarta masa abinda ke tsakaninsa da jumu'a ta gaba al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi sanan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa manik tasala yawmal jumu'ati guslal janaba duk wanda yayi wanka a ranar jumu'a irin wankan janaba an gane ku irin wankan janaba da yace guslal janaba aika guslil janaba tamkar wankan janaba abinda muke so mu gane anan duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne iya abinda yake bambanta su niyya da wankan janaba da wankan yankewar jinin al'ada da wankan yankewar jinin biki da wankan sallar juma'a da wankan sallar idi da wankan daukan harami da wankan gawa dukkansu sifarsu da kaifiyarsu ɗaya ne yadda kake wankan janaba duk wani wanka na ibada haka za ka yi shi iya abin da yake bambanta su niyya wadda take cikin zuciya wannan wanka da za ka yi dai kasan farilla ne wannan wanka da za ka yi kasan cewa sunna ne ba wajibi ba ne niyya da take cikin zuciya ita take bambanta su amma sifa da kaifiya duk ɗaya ne shi ne anan ya ce mani tasala yau ma da jumu'ati gusula da janaba duk wanda ya yi wanka a ranar juma'a irin wankan janaba sun maraha fi sa'ati ula sannan ya tafi masallaci a sa'a ta farko me ake nihi sa'a ta farko tun da sassafe farar safiya a'a abinda ake nihi da sa'a ta farko malamai suka ce wata sa'a ce ma'ana misali kamar lokacin ya tafi amma ba ana ɗauka ba tun a farar safiya mutum ya tafi ita wannan sa'a ta farko kamar yadda malamai suka kiyasta ta kamar misali daga sha ɗaya da rabi dai zuwa sha biyu abin da ya gaba daga sha biyu zuwa abin da ya gaba shine ake kira da wannan sa'a ta farko don haka alimawa malik ya ce ba ana nihi ba mutum tun da farar safiya ya tafi masallaci to shine sai ya ce faka annama karraba badana manzon Allah ya ce tamkar ya yanka raƙumi yayi sadaka idan aka ce badana suna ne na raƙumi sawa'an tamata ko amali taguwa ko amali shine ake kira da badana kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair a cikin suratul hajj al budun jam'i ne na badana in aka ce badana raqumi kenan sawa'an taguwa ko amali shine manzo Allah yace fa annama qarraba badana tamkar ya kusanci ubangiji da yanka raqumi yayi sadaka tamkar ya yanka raqumi yayi sadaka sai yace wa man raha fi sa'ati saniya duk wanda ya tafi a sa'a ta biyu manzon Allah ya ce fa ka annama qarraba baqara tamkar ya yanka sa yayi sadaka ya yanka saniya ko sa yayi sadaka wa man raha fi sa'ati salisa manzon Allah ya ce duk wanda ya tafi a sa'a ta uku fa ka annama qarraba kabshan aqran tamkar ya yanka rago mai manyan kaho to kaga anan kenan menene gaba raƙumi shi ne gaba sannan bayan shi sai me sai sa sannan rago a layi na nawa zo a layi na uku wannan yana ɗaya daga cikin dalilan jumhurin malamai da suka tafi akan cewa a hadaya ko alayya yanka raƙumi soke raƙumi ya fi mutum ya yanka sa wanda ya yanka sa ya fi wanda ya yanka rago tun da ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wanda ya je a sa'a ta farko wato tamkar ya yanka raƙumi ya yi sadaka wanda ya je a sa'a ta biyu tamkar ya yanka sa ya yi sadaka wanda ya je a sa'a ta uku manzan Allah ya ce tamkar ya yanka rago ya yi sadaka kuma an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani bawa ya fi mutum ya yanta manzan Allah ya ce bawan da ya fi tsada ya fi kima ya fi soyuwa a gun masu shi kuɗin raƙumi an haɗa shi da na rago ba ɗi ba ne ba wani yakan iya cewa to ai ana samun rago na ɗari biyar ko hamma miliyan guda to ai wannan nadir ne abu ne dan kadan kafin ka samu ragon da zai yi jikka 500 misali a cikin raguna ragon da zai yi jikka 500 bai wuce ba a lissafa raƙumi ku har na miliyoyi ka sai ka samu akwai wanda zai zai yi miliyan biyu ko sama da haka to don haka shine sai ce wa marraha fi sa'ati rabi'a duk wanda ya tafi a sa'a ta hudu manzon Allah yace fa ka annama qarraba da jaja tamkar ya yanka kaza yayi sadaka wa man raha fi sa'ati al-khamisa duk wanda ya tafi a sa'a ta biyar manzon Allah yace fa ka annama qarraba bayda wato tamkar yayi sadaka da kwai sai ya ce fa'iza harajal imamu idan limami ya fito ma'ana ya shigo masallaci hadaratil mala'ikatu ya stami unar zikir mala'ikun da Allah ya wakilta game da rubuta bayi waɗanda suke zawa masallaci ɗaya bayan ɗaya idan limami ya shigo masallaci to sai su rufe wannan girgamkin duk wanda ya zo bayan limami ya shigo masallaci ba a rubuta shi daidai da wanda ya sadakar kwai mala'ikun sai su rufe girgamkin sai su zo su zauna su ma suna sauraron kudu ba kenan abinda muke so mu gane menene suke dakatar da rubutawa wannan sakamakon lada amma lada wanda yake na sauraron kudu ba da sallah wannan kuma mala'iku suna ci gaba da rubutawa waɗannan mala'iku waɗanda ake kiransu alhafa ba kamar yadda Allah ya faɗa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma ta fa'alu kenan waɗanda suke rubuta ladan wanda ya zo a sa'a ta farko da sa'a ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar su ne in limami ya shigo masallaci sai su rufe wannan girgam su ma su zo su zauna su ringa sauraron kuɗu ba don haka wannan yana nuna kenan 'yan agaji su ma ya kamata in limami ya shigo zai fara kuɗu ba su ma su nemi wuri su zauna su ci gaba da sauraro domin mala'ikun Allah wanda Allah ya wakilta su akan haka su ma zawa suke su zauna su ji wannan aiki da zarar limami ya shigo su ma sai su dakatar da shi sai dai in ana jin tsoron akwai wani abu wanda yana iya kawowa ɗauki akan haka to ba laifi wannan ana iya tsaye da wasu su kula da waɗannan al'amurra tsaron dukiyar jama'a da kuma abin da koda wani yakan iya kawo wani farmaki kenan akwai waɗanda sun sa ido akan haka shi wannan babu laifi a ɗauki mataki akan haka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك